صلاة الفاتحة إنك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والجدار العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتابعين نظرة تاتي لنا بالظفر mun dai Allah tabaraka wa ta'ala ya fara mana da cewa ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ma'ana daha ba mu saukan ma da wannan Qur'ani ba dan ka wahala sai dan tunatarwa wa'azi ga mai tsoron Allah mai takawa ma'ana shauran mu'aman duka wannan Qur'ani saukarwa ne daga wanda ya halicci sama ya halicci kasai da sammai madaukaka shine Ubangiji Rahaman wanda ya ya daidaita akan al'arshi ya daidaita akan al'arshi kuma shi al'arshin nan duk abin da ke saman bakwai da duk abin da ke ƙasan bakwai da abin da yake tsakaninsu biyanan na cikin al'arshin na aika shi ma lahu ma fi sama ta wa fil ardu ma baina huma wa ma ta hatta sara to biyanan na cikin al'arshin nan to kuma ubangiji ya yi istiwa'i dai a kansu abin da istiwa'in da ya daidaita da shi kuma an ka bayyana magana ko ka boye ta ma'ana to Allah ya san sarari ya san boye wa akafa ya san boyen boye da dai mun yi wannan da ilimin ƙasa da na sama da wani da duk waɗannan ilimai da na duk gaba ɗaya yana nan wajen duk gaba ɗaya alamun tashtiti ne nan wajen duk gaba ɗaya to duk yana nan wajen to Allahu la ilaha illa huwa shi wanda ya saukar da Qur'anin nan wanda ya halitta sama da ƙasa shine Ar-Rahman wanda ya daidaita a kan al'arshi, kuma shi ne Allah wanda ba wani Ubangiji sai shi ma'abocin sunaye masu kyau. Allahu la ilaha illahuwa, nan kenan. Allahu la ilaha illahuwa, Allah tabaraka wa ta'ala ya zo da kalmar shahada, a tabi shahadati, ya zo da kalmar shahada, ita ce la ilaha illallah. kalmar shahada. Shahada suna ne na wanda ya rasu a fagen fama, shahidi, to shahada da sunan wanda ya wanda ne, wanda ya mutu cikin hanya Allah, ko ta wace hanya, ko dai a fagen famar, ko haihuwa, ko duk dai ga suna nan, ta bayyana shahidai. wannan suna ne nasa misali kaga wannan kalmar kalmar kuma karewa cikin hazaran Allah ce kalmar musulunci ce kalmar tabbatar ka ne kalmar kaza to kuma suna ne na shaidawa wanda ya je shaida a kotu bayan ya yi rantsuwa zai faɗi gaskiya ya faɗi abin da ya ji ko ya faɗi abin da ya gani mai shaida to kuma kalma ce ta shaidawa da gaskiya da tabbatar Allah da kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala da ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah to kuma shahada kuma har yau certificate ne takarda ce da makaranta za ta ba wanda ya jarrabawa ya ci ko wanda ya gama wanda za a gane cewa duk inda ya je kai ta to za a gane cewa eh wannan lalle ya yi ƙoƙari ya dace a ɗauke shi a ma'aikata to kira to la ilaha illallah certificate ɗin aljanna ne certificate ɗin aljanna ne la ilaha illallah certificate ɗin hadaran Allah ne la ilaha illallah shaida ce a wajen Allah ga ɗan adam cewa ya shaida ba wani ubangiji sai Allah kuma duk suna ta zo duk da waɗannan abubuwa da aka faɗa na shaidawa kuma la ilaha illallah shahada halarta halarta kuma shahida min kuma shahara kamar saboda tsafa shaidawa shi dan adam ma kamar ya ga abin kurukuru ya ga cewa ba wani ubangiji da Allah kamar ma ya gani shi kurukuru kuma har zai zo ma ya yi muraƙabar ya yi mushahadan ma ya yi ganin ma kuma ya yi ma'arifan ma ƙarshen ma kuma shaidawa ta faru ƙarshen shaidawa ta faru la ilaha illallah ma'anarta ba wani ubangiji sai Allah Allahu Ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shine rahamanin nan dai wanda yake jita akan al'arshin nan tabaraka wa ta'ala sunan sa ne kul Allah aw udu rahman ko ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al amma suna jami'i can tajallin sa ne al'arshi da kaza to kuma suna jami'i yanzu kuma wanda ya ya haɗe ar-rahmanin ma kuma Allah shi ne suna jami'i kuma na sabida magana ce nan kuma mai yawa mai tsaho mai faɗi kuma rabbul izzati tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ita a nan wajen to Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala la ilaha illa huwa ba wani abun bautawa da gaskiya sai shi wannan fassarar ta kenan a shari'a a shari'ar musulunci a dandagariyar zai tsararin musulunci Allah ba wani abu bauta da gaskiya sai shi duk wanda ya bauta wani abu ba Allah ba ya yi banza ya bauta ba ci ba Allah tabaraka wa ta'ala shine gaskiya to musulunci yana da hawa hawa yana da hawa imani hawansa na biyu ihsani hawansa na uku kamar yadda mai shari'a din ya faɗa kamar yadda mai shari'a din ya faɗa kuma daga wajen Allah aka aiko masa dan ya yi wa mutane bayani wannan hadisi na Jibrilu hadisin na Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an wannan hadisi na Jibrilu to Allah ya faɗa me ya musulunci me ya imani me ya ihsani duk gaba kida Ibn Rajab al-Hanbali ita sa wannan hadisi duk wani al-jama'a duk waɗansu masu wani karatu duk waɗansu masu wani fanni suna cikin wannan hadisi suna cikin wannan hadisi in ma fannin shari'ar da dure su suka sa in ma fannin imanin ulama'ul kalamu da ulama'ul tawhid duk da duk fannonin su da duk da in ma fannin ihsanin malaman tasawufu da ɗariƙoƙin su da haƙiƙoƙin su da zuhudin su da takawar su da kaza duk yana cikin wannan duk da fita daga wannan haka ibn rajab al-hanbali ya faɗa kuma gaskiya ne duk haka al'umma take a kai sai dai shazzi bauɗaɗɗe Allah mazalla ya ce Allah ya bauɗa shi wuta man shazza shubra bihi ila an-nar sai dai bauɗaɗɗe wanda ga al'umma duk da yin shi kuma ya bauɗe yayi nan to Allah ya nesa da shi ya bauɗa shi wuta kawai sai ya ce ba haka ake nufi ba kallon sa ma ba za a yi ba to to tunda haka ne ita ma la ilaha illallah ni hawa ukun ce haka ita din ce ne tauhidin ne a bashin hawa uku kamar yadda za ka ji ta a faɗarta ma haka Allahu la ilaha illa huwa huwa kamar ga'idi kamar baya da tsawon wace shi to kuma annabi Yunus da annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam kuma suka la ilaha illa anta tsawon ubangiji sai kai da shi kuma yanzu ana magana da shi gaba da mubashara da la ilaha illa anta kaga yanzu ta tashi daga huwa amma huwan ma yana nan shi ne din namu ko shari'a ma ta yi magana da shi Allahu la ilaha illa huwa sai la ilaha illa anta shi yana nan sai kuma abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa kansa kuma yana gaya annabi Musa daga cikin bishiya ne na shajarar la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sa'a wa sai ni in ji Allah kaga hawa hawa uku kenan duk gaba gida To, kuma ƙololuwa addinin nan gabaki ɗaya mu bauta wa Allah kamar muna ganinsa. Mu bauta wa Allah kamar muna ganinsa. A shari'a ba komai, musulmin farko ba komai, ko ma ta kama ya bauta Allah ne, ko ma ta kama dai ba dai ya tabbatar akwai Allah ba ko yana sama ko yana ina ko yana kaza dai biyayi musulmi ne ba dai ya tabbatar la ilaha illa huwa ba wani wani sai shi shi ba komai ya bauta masa to wannan zai dan yi tukutu kun ya kaza kaza ala ayi halin dai musulmi ne dai bai cika ba to in yanzu imani kuma ya nufi Allah kawai da ibada kai ya riya kai ya kalli kowa kai ya kaza idan ya zo ya karkaɗe zuciyarsa ya kalli Allah kawai a cikin ibadarsa a cikin lamuransa ya yi ya bar riya to nan kuma ya zamanto to mai neman nan kuma yanzu la ilaha illallah ai la maqsuda bi haqqin illallah ba abin nufi da gaskiya sai Allah bayan ba wani abu bauta sai Allah din yana nan to kuma har yau sai a cikin haka kuma ba wani abin nufi da gaskiya sai Allah shi ko zancen falalolin nan ko zancen kaza din nan shi duk Allah ya sa iyaka na iyaka na sa'i shi abu to kuma sai hawanta kololuwanta na ƙarshe wanda shine muraji an ta abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka bauta Allah kamar gashi kana ganin sa kamar gashi kana ganin sa in ba ka ganin sa fa in lam takun tarahu sai ba ka ganin sa to ka san yana ganin ka duk alheri ya faru ko wani gaci da ungo ka san yana kallon ka ai za ka ga ka nutsu ka nutsu bare rabbul izzati ko kyamara wannan ta security ta ko da ake sa ma'aikatu da makalla da wurare in ga kyamarar nan tana za a ga mutum ya gyara zaman sa ya nusu saboda ya san yanzu ana muraƙabar sa ana lura da shi me yake to rabbul izzata haka yake mana idan ba za mu ji an ta abu da Allah ka annaka tarahu kaman kana ganin sa kaza kaza to me ya tsare mu tsakanin mu da rabbul izzati ba ma iya an ta abu da Allah ka annaka tarahu hijabun wannan halitta kaunu gaba ɗaya ta ce na ba su jari tsakanin mu ba komai sai Allah sai halitta sai kai duk da kai ma kana cikin halitta halitta nan ita ta tsare ma rabbul izzati tabaraka wa ta'ala to yanzu abin da zaka fashe halittan nan duk gaba da sai ya zama kuma kuma sai kai sai rabbul izzati wa ne mutum ka mutum da mutum kenan ina to kuma da gairu da gairiya din ma kai din ma ya zama babu duka baki daya to ran da ka zama babu rannan kuma za ka zama akwai a ran da ka zama akwai abada babu duka baki daya to nan kuma la mawjuda bi haqqin illallah ba wani samar da yake gaskiya ko da ƙarya ma sai rabbul izzati tabaraka wa ta'ala dan ruwan kan cikin nan babu ne kawai duka ba ɗaya kawal walliya ya ga muridin bin al-arabi hatimi radiyallahu anhu yake kudisa sirruhu a farkace sirrinsa yake cewa duk wanda ya ga halittar nan kamar ruwan kan titi ne wannan ya kuta daga hijabi ya kuta da to dai za ka tsaya ruwan kan titi ga ruwan hakika din ga ruwan rijiya ko ruwan famfo ko kana kallo ka ce kai ba ka sha ba kai ruwan kan titi za ka je ka sha ɗan abu da mutum ba zai sha ba to wannan kenan to a iya iya wannan to Allah tabaraka wa ta'ala ba wani ubangiji sai shi a tafi shahadati ya zo da shahada kalmatu shahadati la ilaha illa huwa kalmar shahada ina ita ce ba wani abun bauta da gaskiya sai Allah wallahu ubangiji da ya zo da wannan suna kuma can ya zo da tajallinsa ga ar-rahman al-arshi istawa da istiwa'i da tajalli duk fasarar ɗaya da abu ɗaya ne falan ma ta jalla rabbuhu lil jabal shi ma zo a cikin qur'ani hmm ta jalla bayyana fasarar ta ta zahiri kuma da abubuwan sufaye da kuma abun da aka sani na da zauki da da ma'arifa to ubangiji tabaraka wa Allah ubangiji din nan kullu na gaya muku awwala tajalliyati farkon tajallin Allah, farkon bayyanarsa a gaibu don a kan shi, bayyanarsa da hakika Muhammadiyya ko da hakika Muhammadiyya, hakikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama. Hakikan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ita ce kadai abin da yake ya sanar da mu Allah tabaraka wa ta'ala da nan muka san Allah tabaraka wa ta'ala saboda hadisin da zai zo to wannan kenan bayanarsa da hakika muhammadiya wannan kenan hakika muhammadiya to wannan shine kalifan Allah kalifa shine dan adam cikakke insanul kamil shine kalifa din shine dan adam cikakke insanul kamil din wal haqiqatul muhammadiyya haqiqa muhammadiyya kuwa Allah ka sa Ubangiji ya tubatar da ita, ya ɗaura mata albisatan riguna, riguna, ko ya yi mata kujeru na mutsari, ko ya yi mata hawa-hawa, hawa-hawa, daga kaza sai kaza, daga kaza sai kaza, har yadda kowa zai iya riskata, har yadda kowa zai iya riskanta. Ya yi mata riga biyar, ya yi mata riga biyar. Wannan shi ne nisabu, dangane da hazarorinsa guda biyar shi ma. Wannan shi ne hazaratu, ya yi mata riga biyar ko ya yi mata kujera biyar ko ya yi mata matsayi biyar, dan nisiba ke na nisabu, dangane da hazaransa guda biyar. Wannan karatu ba mu kaɗai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da wannan karatu duk al'umma da ta zo daga Allah annabatu sun zo da irin wannan karatu idan ka duba abubuwan su ko ka duba za a gani yanzu wanda suka fi kusa da mu suka suka fi soyayya gare mu nasara kiristocin nan za ka ji wannan karatu hazarori biyar din nan da zancen guda goma duk baki ɗaya za ka ji shi a cikin karatukansu da kuma duk zamu wa'annan guda biyar da Allah ta wara ko ta'ala ya fata da manzo Allah da su hadarar nisabobinsa guda biyar shine na farko sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ainihi shine dan adam din cikakke dukkanmu kwatancin wannan ne ko hoto sa din manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an halitte mu da kira an kira mu da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ajiye mana waɗannan an tufatar da waɗannan riguna mu ma guda biyar asli dai ga masu ga masu hakikarsa guda hudu nan ko kaza su ne masu wannan amma mu ma duk kowa ma an tubatar da shi wannan duk gaba gida. Me yasa wannan karatu za mu yi shi duk da kos ne babba da alhamdulillahi wannan zamani zamanin technology zamanin kaza kaza duk yan adam kansu ya ya yi ilimi duk gaba ki an iya zuwa duniya wata an iya zuwa kaza an iya zuwa kaza an zo mana da duwatsu an zo kuma an yi wa'annan na'urori kaza kaza kaza duk in kaga technology ya faru to akwai arifin da ya matsa a cikin hazaran Allah aka shi ta shaul hadi ya gaya ba akwai arifin da ya matsa a cikin hazaran Allah yaje wannan gaibu ne to kuma sai Allah ya bayyana shi a sarari sai wani kila mai ban mamaki da abubuwan mamaki gashi nan sun zama ma wasa to kuma sai hazaran Allah ne za a yi ta nesa da shi a yi ta ɓoyewa a yi ta kaza kaza kaza kaza bayan kuma shi ma mun gode Allah albarkan faila albarkan sahibul faidati da yara kanana ma albarka annabi sallallahu alaihi wasallama ilimin da da zamanin kafin annabi ne sai dai kujuman annabawa mursalai ulul azmi ma gashi nan al'ummar manzo Allah albarka wannan alkhairi kowa da kowa ma ya san wannan duk da dai akwai masu fanni abu to ko wani ya zuwa fannin gaba ne sai ya matsa akwai wa'anda ake nufi hawa-hawa akwai masu fannin yanzu ka ji likitoci suna nasa karatu nasu karatu kai ba likita bane ya kama za ba ka ce kaji sun faɗa kaza wai chemical kaza da ba naka bane in ka ji masu duniya wata suna nasu in ba naka bane ya kama za physics suna in ka ji masu kasa suna nasu in ba naka bane matsa duk gaba ki da wannan kenan kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala ya fara mana wannan sura da cewa da ya saukar mana da wannan Qur'ani don wai mu ta shirga wata ibada da ba ta da kai don wahala ba a'a illa ta zikira kan sai dan tunatarwa liman ya kasha sai dan mu koma ga Allah ya tunatar wannan take bari ku fara jin arrahmanu alal arshi istawa ga wani calculation nan na ba da ai kaga duk malamai ai shi har duka har duka wa'yan sun sha akan wannan wannan karatu wani abu ya tambayi sai na umar kaza kaza na umar ya kausan da ya hau kansa da duka sai dai ce ba na je na saurari wani ya tambayi imam mali ya ce a ɗaga shi a waje da shi a ɗaga shi a waje da shi to to haka ne a wani da suke wata liman ya kasha ka ji abin da nake tuna goma gare ni To illa don kira liman ya kasha kaza to gashi arrahmanu alal arshi istawa ya kawo mana ilimin kasar da ma fi sama da wa fil ardu ma baina huma wa ma ta'ata sa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra akhfa Allah la ilaha illa huwa lahu al asma'ul husna ga abin da ta kai da kawowa kuma haka Allah alam kila dan haka har aljanna ma za a ta karanta ta mun tun da hadara ne kawai amma da ka mutu kuma zancen aitar da ke salloli ko da dai wani an zanta aka bada har suna ta yi ko gaza gaza amma dai ka san ba in ba ta kafa duk gaba gida nan sai dai mu kalli ka'aba amma kuma na kabari a yadda kalli halaran Allah din ga baki ɗaya duk gaba gida to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hakika muhammadiya din nan Allah ya tabbatar da ita ga tasu Allah ya manzo Allah sirru da ruhu da aqalu da qalbu da nafsu wannan su ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne na duk dan adam da aka kera shi duk kaza insanil kamil dan adam ne kadai yake da wannan hawa biyar amma shaura za a zo a haɗu da su kawai a nasu can a sirru a can a nafsu na za a zo a haɗu da shi to wannan kenan to wannan guda biyar din nan yana muƙabala da hazaran Allah guda biyar hahutu lahutu malakutu jabarutu nasutu sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana muƙabala da hazaran Allah hahutu ruhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana muƙabala da hazaran Allah lahutu akalin manzo Allah sallallahu yana muƙabala da hazaran Allah jabaru qalbun manzo Allah sallallahu yana muƙabala da hazaran Allah malakutu nafsun manzo Allah sallallahu alaihi yana muƙabala da hazaran Allah nasu wannan namu karatu kenan amma Allah ya rawaito mana a Qur'ani annabi Isa ya ce ta'alau ma fi nafsi wala alau ma fi nafsika da nasutin da nafsun annabi isa ya musu faɗa ɗaya kuma kaga mu yanzu a karatu akwai haɗari kullu nafsin za'iqatul maut duk rai ko duk mai numfashi mai ɗaukaka mai ɗanɗanon mutuwa ne saboda numfashin kayan aiki ne na rai amma shi rai ba zancen mutuwa ko rayuwa hadaran Allah ne na gujiya ne amma wannan kamar ka ce rana amma ai yanzu gashin ɗakin nan da muke da hasken rana na ya shigo mana muna kallon komai da shi to ai za a zo lokacin da idan ranar ta yi wani gari can kuma mun kuma ko ga ta ma a tsakiyar sama in ka gota ɗakin nan kuma sai hasken na bai fita daga ciki sai ya fita daga ciki to shi runin daban wannan hasken nasa in ka kwanta bacci wannan rago hasken nasa yake jikinka ga numfashi ga munshari ga juyawa ga kaza amma shi ruhu yana ta yaji daga gaban zafin Allah in an ga dama a rike shi in an ga dama a sako shi duk gaba ki da to kaga dukkan rai za ta ɗanɗani mutuwa za ta koma da ita za a koma da ita to yanzu ai ga ta alim ma fi nafsi amma komai hauka mutu ai banda wannan nafsin ta Allah da annabi Isa ya faɗa amma na su tiya ce duka ba gida don haka ya sauka a shari'ar su da Allah da kuma Allah ya gaya mana ma'ana haka ya sauka a shirka komai amma masana abin sun san ga abin da ake yi masana abin da ake yi kuma za ka ji su malaman malaman kiristocin malaman su ba jahilai mabiya ba ummiyai wanda ya isa Allah isa wannan ummiyai ne amma wasu ilimin da ba mun ce ma'ana Allah ba ne amma mun ce lahu ce ta sauka cikin nasutinsa sai kenan in aka kalle shi zahiri bawa ne amma aka kalli lahutinsa kuma a haka ko nan wannan hanya ɗaya suka ko nan in haka ya sauka ba magana ina daga cikin abin da suka canja kuma ba daga Allah yake amma wanda ya san kan abin ai ya san ina ma sai da lahutun sai ta sauka cikin nafsu nafsu ba na fitu ba to kila kuma hakan ne ma tunda su kira ɗaya suke wa abu da alamu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsi ka kila maimakon tunda kira ɗaya suke wa abu shi sa suka faɗi wannan a'a sina ne billahu ce ta sauka to kuma mu a su ila a shari'a su za a iya faɗar sauka sauka amma mu a shari'ar mu an hana magana sauka din nan da ka arsa a Allah ne taho daga wani waje ya zo ya sauka cikin wani waje a yi mar waje a yi mar zancen biyu a yi mar kaza hududi ko da kaza kaza amma kuma mu shari'ar kuma ta yarda da tajalli a maimakon sauka falan ma tajalla rabbuhu lil jabal a yau dai amma dai ya dan fi suturtawa ya ɗan mutuntawa. Ko da hadisin ma ya zo da zancen sauka ɗin kuma. Hadisi kuma ya zo da Allah ta baraka wa ta'ala yana sauka saman duniya a dare in ya kai ƙarshe lokacin sahur ɗin nan. Sulusun dare na ƙarshe, sulusun dare na ƙarshe, ya ce ina ne mai neman gafara in gafarta masa, ina ne neman arziki in bashi, ina ne neman kaza in bashi, ina hal hal hal hal hal hal, ina mai nema, ina mai nema, ina mai nema. To, kaga amma shin kuma radiyallahu ta'ala anhu akwai malamin Saudiya muftin Saudiya to yana wasa da shehu yana kawo wautar shehu ya fige to sai ya mai da abun wasa sai ya mai da ya zo shehu radiyallahu anhu kuma wani yana cikin hudu ba ala shehu da kansa ya faɗa kuma yana cikin tafsiri akwai inda muka yi tafsiri ma shehu radiyallahu anhu ya kawo lissa duk gaba ɗaya kuma a gaban malaman duniya duk gaba ɗaya shehu rabi ko a hajji ne ko umra ne ko taro ne to shehu rabi Allah ya shigo harami yana nafila a gaban Ka'aba kusa da Ka'aba yana na to duk galibin malaman rabi'a din suna nan zaune a nan inda ladashi ne yake kira sallah inda yake kallon hajar al-aswad da rukudul yamani galibi din nan shehu ma nan yake zama amma yana sallah sai mu ce yawwa ga mutumi na can shi kadai ya ziyaro sai ya zo ya zauna yace ina jira har ka gama yace nan shehu ya sallama yace yau sai ka yadda sai na kawo ma na suka sai ka yadda cewa Allah yana kan harshe a zaune shehu yace ko yace sai ka kawawa amantu man bis samawati amantu amintu man bis samai wa nar san yaksu amantu man bis samai in yaksu bikum la rada amamintu man bis samai ashe ta kawo ar-rahmanu alal arshi istawa ya kawo hadisin Allah yana sauta zaman dare kaza sai yana jin sa sai ce yace to ya gama sai ce ka gama yace duk wannan abin da faɗa gaskiya ne amma ba yanda ka zata ba da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya saukan mana dabbobin jin daɗi nau'i takwas sai ya gaya masa sai shi ya ce to duk wani abin da ka faɗa gaskiya ne da hadisi amma ba yanda ka zata ba To amma yanzu ni da kai, ai ban san ma ai ka kawo karatuka ni da kai dai ina ba mu ji al'arshi ba ko? Ba mu gani yana zaune ko baya zaune, amma ga mu a kofar ɗakin da su, ta yi mu shiga. Ta yi mu shiga. Ta ce, a'a, ai ba yana ciki ba ne, kaza kaza wannan girmamawa ta shirifa ne. Bishir ta kaya daba wai yana ciki amma dai gashi ɗakin sa ne, gashi ma shi nake kuke kallo gashi ina ibada kaza kaza. To kayan daba wai yana ciki wani ɗakin kishin ga to haka ma al'arshin ba yana zaune kanta ne ɗari ɗari za a je a gani da duwatsu da kaza kaza ana zaune ba shi ma da shirifi ne ilimi ne wani irin ilimi ne daban duk kaza kaza ta harshen su shirin shiga a kai tsaya Allah ya gaya mana wa azalla ku min al'ani kamar ya ta'azwaji ko Allah ya saukan muku daga dabbobin jin daɗi nau'i takwas. Allah ya saukan mana da dabbobin jin daɗi nau'i takwas. Rakumi da rakuma Allah yana saukar da su, ya saukar da su daga sama. Rago da tinkiya, afiya da ɗan afiya, da saniya da sa. Sai jigar Allah ya saukar. Ni da kai mu taɓa ganin ko mu ji an shiga wani waje da sa ko rakumi da wake da sakuwa daga sama ko akwai inda a mu dai abin da muka gani haihuwar su aiki to ni da kai da muka kasa gane saukar ta da da afiya sai saukar Allah kake so yau sai sai ka zo sai mun gane da rika ba zuwa ka gane saukar ta da afiya a cikin ba ba kaza ba domin gode wannan kenan to tajalli shine ma'anar abu kaza kaza kuma nan wannan karatu nan ma'anar salati take lahumma salli nan ma'anar salati take a jirga baki ɗaya to yanzu wa'ina hadarori guda biyar su malamai sun ce ma'anar nasutu ma'ana ɗabi'a ɗan adam halitta wannan halitta na zaki halitta ɗan wannan nasutiya kenan ma'anar jabarutu ma'anar malakutu kuma abin da Allah ya ajiye a cikin koyon ɗan adam ɗin abin da Allah ya kunsa cikin wannan ɗan adam ba wai su kayan ciki suka sirrin da Allah ya kunsa da ɗan adam yake irin waɗannan mamakai da abubuwa da wannan sani da wannan kaza har ya zama kalifan Allah in yi ja'ilun fil ardi khalifa ya dawo da inna da Allah khalifata wa ja'alakum khulafa ala rabb wannan abu kuma kaga da haka su kuma a karatun mu ya zama kan zuciya ai zuciya duk ita ce gidan wannan abubuwa ta gaba da ma'anar dabarutu kuma daga ƙarfi ne da rinjaye da himmat ɗan adam ta rinjaye komai ɗan adam komai ya sa duk halitta Allah ta akwai halittar Allah da ta ninka ‘yan adam ɗin ma gaba ɗaya bayan ɗan adam ya fi ƙarfinta. ga ɗan adam ya fi ƙarfin wata abun mamaki ba dan Allah ya kama wannan tsamin ba ga ɗan adam ya ji ya tattaka watan ma duk gaba ɗaya ya kakkai na'urori ma yana ma abubuwa daga ciki murrika murrika mas ɗin nan da kuke faɗa da turanci ko murrika ta ninka nisan wata fiye da nisan wata da mu kan ƙasar mu murrika ta fi nan sai dai kilomita na haske za ka ji masu fizikin suna faɗa abin ya fi ƙarfin hankali ba wai na tafiyan mota da tafiya haske miliyan kaza mul miliyan kaza in an ce ma yanzu da ka nan ka yi ka je murika har shekaru ɗarin ka da kana gudun mota kilomita kaza a lokaci kaza har shekarun ka tsare ba ka je ba a wasu da yake tafiya haske ce kuma su suka san wannan fanni kuma su kuma gashi sun je to dan adam har ya je murdika gaba daya dan adam har ya huce murdik dan adam har ya huce murdik inda bai iya zuwa ma a yanzu waɗannan yan shekaru ba zai je nan gaba to kuma ya harba na'urar da ita taje kuma tana da kyamarori tana da komai tsagano da abin da yake wajen duk gaba ki daya wannan irin himma wannan irin karfi wannan irin rinjayen ɗan adam ya isa wannan hazar da ta sa shi da irin wannan abu da hankali da irin wannan to jabarutiya kenan jabaruti kenan wannan kenan sai lahutiya sai suka ce ilimin akidodi ilimin akidodi ko ilimin hazaran Allah to har yau ne ma'ana mu lahutiya nan ne ma ruhu gaba kida yas'alunaka 'anil ruh qul ar-ruhu min amri rabbi suna tambayar ka ya rasulullahi wai me ya ruhi ce ne musu ruhi daga lamarin Allah yake wa wujudu min al-ilmi illa qalila ba ba ku sanin ruhi ba sai kadan duk abin da ba wai ba a san shi ba za a sani ba a'a duk tafiyar da kai duk dannawa da kai duk tarakin da arabai suka yi dai Allah yana cewa illa qalila dan kadan na zaka dai matso dai a dai har yau ne illa kalila ɗan kaɗan. Ai kalilan a wajen Allah to ai kan kasiru ce a wajen mu ko kalilan a wajen Allah tana da yawa mu kuma a wajen mu illa kalila sai sai kalila a wajen Allah sassamu kuma mai yawa ce a wajenmu. Malaman zahiri suke cewa ma'ana wayansu ma ce ma'ana Allah ma ya hana ma magana a kan ruhin ma gaba ɗaya. Sun ya ce ma wa utitu min al-ilmi. Wayansu ba su ce a'a ya ce sai dan kaɗan ma'ana wayanda Allah ya dan ba su dan kaɗan nan za shi. Wayansu ce a'a ya ce qul ruhu min amri rabbi ma'ana ba za a sani ba ma'ana ba a bada amsa ba. ba a ba da amsa ba ko su waɗanda zai zance su kai ba za a san amsarsa ba amma masanan wajen sun san Allah ya ba da amsa ya salu na ka anin ruh suna tambayar ka meye ruhi kul ruhu min amri rabbi gaya musu ruhi alamul amri ne alalahul khalqu walam da halit ruhi ba alam ne na halitta ba ba na jiki ba ne dan ka kalli jiki ba ga ruhi ba illa masu maganganu sun ce shi ma ruhin kaman a surar jikin aka to wannan kuma gaibu ne a ba alamul halki ba ne ba alamun nasutu ba ne rai ba alamun nafsu ba ne rai duka baki da yanzu daga alamul malakuti aka fara daga alam nan ma ba nan ba a tsallake da barutu shi alamul lahuti ne kullu ruhu min amrabi alamul amri ne metaphysics ina ko ne suke cewa wanda ilimin da ya huce abubuwan da suke ruskar ilimi na dan adam ya huce abu ruska su wa'ina abu da muke ruskar karatu da shi wannan karatu ya huce shi wannan wannan shine alamul amri alalahul khalqu wal amru to ruhi alamul amri ne aljani alamul amri ne gashi muna wanda shi a ba za mu gan shi ba alamul amri ne ciwo gashi yana ganin mu mu shige shige kaza kaza da mun shiga alamul amr sai mu ganshi mala'iku alamul amr ne da mun shiga alamul amr sai mu gansu duk da baki daya kullun ruhu min amri alamul amr to wannan kenan to habutu kuwa dan illa kuka basma magana ta ba ma'ana wannan hadaran Allah hadaran zakin Allah tabaraka wa ta'ala hadaran zakin Allah tabaraka wa ta'ala to wannan nisabul khamsi su ne wayannan guda biyar da yawa akwai wayanda suka yi ilimin wajen arfan da ba su da maizi ba su ba su iya sanin me haqa'iqul arba'i ba suka suka kora wa haqa'iqul arba'i sunan hazaratul khamsi hazaratul khamsi ko ta hada hakika cikin haqa'iqul arba'i tana da hazaratul khamsi kai ma ga kanan da hadaratul kansu ya tsinka guda biyar na hannu ya tsinka ɗaya guda biyar ya tsinka na kafa guda biyar ya tsinka ɗaya na kafa wannan hannun dama abokin hannun hagu ya tsu biyar a hannun dama hadaratul kansu ya tsu biyar a hannun hagu nisabul kansu in haɗa goma kafa dama abokiyar kafa hagu abokiyar gulmin kafa hagu ce ya tsu biyar a kafar dama hadaratul kansu ya tsu biyar a kafar hagu in haɗa goma duka baki ɗaya duk kuma kai ne dai ga kanan guda ɗaya ɗin nan duk ga kanan guda ɗaya wannan komai na Allah tabaraka wa ta'ala nuni ne kuma ya su guda biyar ɗin za ka iya haɗe wanda kake tariya da shi da babba ka tsayar da wa'yancan ko sai ka rubuta wani abu kuma sai ka rubuta wani abu in ka haɗe wa'yannan kaza kaza sai ka ka rubuta kuma Allah wani mutum da ya awo kusan haka yake yi sai haka ya faso kamar Allah ya nema wa'azi kaga Allah a cikin awon da kake na kai ha'inci duk gaba ke so cikin awon komai ma kaga Allah a cikin awon komai ma ka kai ha'inci ma cikin awon komai ko ba sai awon hatsi da awon fetur da awon kaza da kaza ba waɗannan kenan nazar sallallahu alaihi wasallam wannan nisabu guda biyar Allah tabaraka wa ta'ala ya matajalli da hadara guda biyar a cikin nisabu guda biyar din nan yayi salati a gare shi duk gaba gida da ka zama kalifan Allah to kuma Allah inna Allah ya amurkum an tuwaddu lamanat ila ahliha Allah yana horon ku mai da amana ga ahalinta to yana mai yawa da Allah amanarsa tabaraka wa ta'ala kai dai za mu zo a jaba rutu kai dai dan adam wanda ya san wannan kaliba ne na Allah hadara ne nan an bawa bawa ne kuma shugaba ne abdu ne kuma sayyidu ne don haka wanda ya san wannan wanda wannan abu ya fara wajensa za a ga gashi dan adam ne ba ba ordinary ko wani irin dan adam ba su kansu ya da sun san yana da wani bambanci sai ya dora hannunsa ya shafa abu sai abin ya albarka amma da tsoka ce da jini kawai da kaza kaza amma yanzu ba na ba nan su bane na su ce sai ya shafa abu ya albarka na annaba shafa abu ya albarka a da sai waliye ma'ana shafa abu ya albarka duka baki daya su shafa wannan shine tsarkin da ake faɗa a dasar su ba za ka ji shauran addinai sai da babban malamin amuru masu kai masa tsarkaken tsoho tsarkaken tsoho wai nan a shi nan to haka ne zai kaza to yanzu manzala wannan ita hadaratul kamsi ita ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kalif manzala kalifa ne da waɗannan nisabul kamsi din nan kalifan Allah ne kalifan hadaratul kamsi din nisabul kamsi din nan khalifa ne na hazaratul khams khalifa ne na Allah waliyin Allah khalifan Allah annabin Allah bawan Allah shafe bawan kani sabu sai Allah ko ko shi bawa khalifa Allah sai kaga bawan yana nan amma bayan da za a yi ba na baya a ce wai bawa ya babu ya faru ya tabbata da kansa ina ba haka ba wannan kenan da haka manzo Allah sallallahu alaihi azabun nan guda biyar ga su da haka kaza to wayannan halitta duk da muka faɗa mun tsallake karatun duk da mun kafo shi da mu kai shi ba wannan irin geography da muka faɗa na saman da na ƙasan da na waye da na kuma fi samawa to ma fi ardu wa ma baina kuma wa ma ta hatta sala wanda dukkan sunna cikin al-rahman al-arshi istawa al'adunan da kaza kaza don haka a harfan suke cewa shehu abdullahi da cewa falwujudu tamammu halitta duka kullu duk halitta duka ma shi da abin da aka gani kamar dukan duniya kamar duniya wa ma gaba da abin da ya buya kal akhiratu kamar lahira sabitun matabbaci ne bi isbatul haqq da tabbatarwa Allah wani halittar Allah ne Allah ya ce an ce kuma ga su mun ga tabbatattu ne da da halittarwar Allah tabaraka wa ta'ala shafaffu ne kuma da kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala tabbatattu ne da tabbatarwar Allah in haka in ka zo lahu ma fi samawati kaza fadiru in ka zo fadiru cikin fadiru haka lahu ma fi samawati duk ga sunan ga komai duka baki da shafaffu ne kuma da kaɗaitakar Allah, ina goma Allahu samad, samadaniyar Allah tabaraka wa ta'ala kuma shafafu ne da ahadiyan Allah, wallahu ahad, shafafu ne da ahadiyan Allah, an koma asali ke kan Allah, wala shai a ma'afu, shafafu ne da ahadiyan Allah tabaraka wa ta'ala. Da haka shi an yake ganin kuma sabon mai ƙararre, kamar yadda yake ganin ruwan kan titi. ga shi kuma babu sai da ya gani abin nan na fili ga shi yana jin yunwa ga tallan magi ana yi ga abinci da farfesu da kaza kaza to sha ga shi babu kamar yadda in kana kwance kana bacci za ka shiga kuma alamul karki da kaza ga kanan ga kuna mota ga kuna tafiya ga ku abota ga kaza ai ta kai ta karaɗe yawo kai ta ayyuka ga shi a cikin mafarki in kana kwance kana cikin mafarki kaga dai ai mafarki ne ai da mafarki amma ga mafarki za a yi ma duka dukkan ji tsoro da ka fara ka ce wai na gode Allah da barci ne alhamdulillah ba gaske ba ne wai ba gaske ba hada ga shi ta tsoro ko haka tashi ma da yi hukila ko kai mafarkin abubuwa ga shi ka tashi ma da hawa ya shafe shafe ko kai na abin da wani ma ya tashi yana dariyar duka baki da kaga tabbatacce ne a cikin barcinka tabbatacce ne a cikin dinga shi dan akwai abin da an gaya har shari'a ya kawo kanka yanzu za ka mafarki ka ba da wata mace ka za ka ba da jikin ka an ka tayi shari'a ta hau kanka sai kayi wanka wasu a cikin babu a cikin babu kuma ga ga shi nan har babu yayi tasiri ma kuma har akwai ta faru a cikin ka duka waya a kuma ka farka ga ka kuma ka da cikin ka akwai shafaffe ne da kaɗai ta ka kai kuma yadda ka zama ga ka to ba akwai da tabbatarwa Allah tabaraka wa ta'ala shafaffe da kaɗaitakar Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kenan sabamme rasashe da abu wannan kuma yana daga ƙarfin Allah tabaraka wa ta'ala yanzu dan adam in yayi zane ya zana gida drawing dan adam ya zana gida ya zana mota ya hada gari guda ya zana gari guda ga kasuwa ga mutum mai sai da kosai ga mai talla a kanta ga ya mai goyo ga kaza kaza kaza amma sai dai ya kalla nan ya rufe littafi ba shi da ƙarfi shi wannan sunansa zane amma shi ku Allah da yake alƙawiyu ne Allah da yake Ubangiji ne tabaraka ta shi ko zanensa duk gashi ne yana ta kaiwa yana da kawa. Shi ko duk gashi zanen annan sallallahu alaihi wasallam mutane duk a cikin bacci suka fa iza ma ma fi tabahu suka mutu sun tashi. To duk wannan kai da ka ake annasu niyamu duk a bacci miki. Duk zane da za ka amma fa iza ma ma kuma a hakan ko za ka sururin lahira ka yi kaza ka yi kaza duk kaza kaza wannan biya da cikin asrarun Allah tabaraka wa ta'ala. A zuci لا إله إلا الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن أثرني كما عالم الحكمة رب العالمين أبنجد حليس عالم الحكمة إن كبارو أبو in kai je kai da yanzu kuma hai ta shaza ka ta saboda tare za ka ce ai Allah ne mai yi ai mun san haka amma kuma yanzu kai kai yanzu a alam a alam na hikima muke alam na yan jabari da yan abu ko dabaru da tabuidi ko to alam na hikima ake alamul khalqu wa lam alamun na hikima da kaza zahiri da batin to wannan magana Allah kaliban Allah tabaraka wa ta'ala wannan karatu shi za mu dan duba shi kadan ga yan kofin da dama wannan shine muradi ga wanda ya kai yake wasiƙa shawar zai Allah ta cikin jawahir rasa ita casa'in da ɗaya. Ike cewa martabobin bajinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan riguna da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama guda biyar din nan abin da karatu zai iya kawowa baki ya iya kawowa su ne ga su yadda suke muƙamin sirrin manzon Allah sirru da ruhu da aqalu da qalbu da nafsu to muqamin sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ina muqami ne na hadaral hahutin Allah daratin satin Allah kana Allah wala shay'a ma inda Allah ba kowa ba ku bace Allah tabaraka wa ta'ala wannan kuma maqamin hadratul hahuti ne na wajen wala shay'a ma sai ran da Allah bai taɓa yin farko ba kuma bai taɓa yin ƙarshe ba tabaraka wa ta'ala ran da ba farko gaba azalatun ne abadatun ne ran da qablu ne ba'd ne lillahi lamru min qablu wa min ba'd qablu ne ba'd ne babu babu qabliya kafin Allah babu kafin kafin Allah babu farko kafin Allah da haka wajen al'awwalu ba a fasara da na farko sai dai farkon kanta zahiri kuma ko mahalicin farko an kace na farko an kaza akwai farko da na kaza a farkon da ko mahalicin farko tabaraka wa ta'ala mazallan hakika muhammadiya anan wajen mazallan sallallahu alaihi wasallama a wannan muqami sirri ne sirro ne duk adam a wannan muqami sirri ne hamdul kudusi ne godiyan Allah ne dukkan ma godiyan Allah ne ma'ana halittan Allah ne na komai na Allah mai kyau ne alhamdulillah godiya ne nan wajen to nan godiyan ne ma tsantsa abin ya ya lalu ummati magazaha ham godiyan ma da tsarki tsantsa duka baki da zaki ne kuma hazarar zatin Allah ne tabaraka wa ta'ala wannan hazara ita ce ake ta mata hadaratul hahut wanda nisabu kuma sirru kenan a nisabu sirri kenan kuma ita ce a hadiyar Allah ma bi ainiha shi za ma ya wuce a ce a hadiya ko kaza a ita ce kaɗaitakar Allah din da da ainihin ta shi ne a hadiyar Allah din ma ainiha dan a hadiyar ma har yau za su ne ba ni ba ni sabuna ba ba sunayensa ba sifofinsa nan Shin ma tabaraka wa ta'ala bai ambaci kansa da waɗannan duk gaba ki ba tabaraka wa ta'ala wannan hazaratul ahadiyya kenan bi ainiha da ainihin ta kaga ba dan haka ba da shi za mu hazaratul zati kenan to ahadiyya ma hazaratul zati ne bi ainiha dan kadai taka kadai kadai taka ba ɗayan taka ba za a iya jin kamar za a ce biyu uku ta a wujin layi Allah ka amma nan ka aikata a kwallon kwan sai da nan ka huta duk da duka baki da to ita ce nan bayan haka to nan ne a ce kuntu kanzan makafiyan lankowa ni tafka ce rufafiya da ba a sanni ba wiya ne nan kawai kanziya ne kanzil a azali kanzul a azami ifada bil hur to nan kanziya din ce kanzul a azami ne na wajen malamai sun kai daga ana to wannan magana za ce kuntu kanzan makafiya za ni dauka ce to ina ma halittar zai a ce na buɗe kuma ba su ba ne ba ita ana nufin ba wai na buya makafiyar lan'ura na buya ba za a sanni ba a ko'yansu jidda ɗan adam samamme ne alamun zarri kadimi ne da ruhinsa saboda gashi muna alamun zarri da an tara ma alamun zarri amma fararre ne da wannan ciki na nafsu din nan fararre ne wannan daga adamu aka fara shi a tawarta a shekara wajen dubu bakwai sannan kuma mu ma gashi mun zo da wannan amma alamu zarri kan da mu da adam su jiga shi an tara mu a gaban rabbul izzati ya alastu bi rabbikum na wa idza kaza allah min bani adama min zuhurihim zurriyatihim ko wa shada ma ala nafsihi alastu bi rabbikum kaga alamu zarri kenan nan da baki da to wannan da amma kuma yanzu wannan jiki da wannan kaza hadisi ne wannan sai alamul khalqu sannan gashi mun go kowa lokacin da aka kadarta masa to shine ma'anar fasarar kuntu kanzan makafiya lawa ba wai akwai wayansu amammu da Allah ya koyar musu da kaza ko ya koyar ma'ana koyar ma'ana zafi tsantsa ba komai ma sai a ma'u kawai ma fauqahu hawa'un wa ma ta'tahu wa fauqahu hawa'un wa ta'tahu hawa'u sai a ma'u a ma'u zafi kawai shafewa da makancewa babu kawai wannan tarbiyya kenan wa'idiyya kenan ya yi ya karbi wannan kanziya kenan kun ta kanza kanzul a azami jauhara kanzul a azami to nan kenan a nan wajen kenan to wannan hazara ita ce tun mahasala ta allumulera sannan kuma ratayar nufin Allah ta faru kuma yanzu Allah ya yi nufi nan kam shuru ba ba a ma ga damar ma a shirya komai ba ma ba a yi nufin komai ba ma sannan irada ta faru nufin Allah tabaraka wa ta'ala karata nufinsa kuma ya ratayu nufinsa su masa ce sannan nufinsa kuma ya faru da samar da samuwa su mata al'asarar iradarsu bi wujudihi sannan nufin Allah ya faru da samar da hakika Muhammadiyya da samar da manzon Allah samar da halitta dan su san Allah tabaraka wa ta'ala fa ahabbtu an u'rafa sai na so a sani amma da kan kudu kan zan ba ba san san so nan ba san san irada nan ma da nan ko sai na so sannan nufi ya faru irada ta faru da samar da shi kafin a yi tajjar kafin a tsera ɗin kafin a samar ɗin duka nan so ne so ne wani layin masalin ala misali babba wajen Allah yake amma kuma inda za mu ɗan gane namu nan muna da wani lokaci misali misali dai ba wai haɗa ba dama ana yin misali kuma ana buga misali a sai sun zo da misalai kaza kaza yanzu in aka haife ka tun daga haihuwarka aka yi wajen shekara bakwai misali aka yi wajen shekara bakwai har kai wajen shekara da yaran dama aka yi wajen shekara sha goma sha nawa ko yanzu aka yi wajen shekara bakwai kai waye kai waye baka ma sani ba me a jikinka me a jikinka duk babu wannan sai dai wasan yara da dai dishi ne ne da na ibu ne duk wasan yara da za a ga suna yi da ibu ne miji karara duk bai kuma me yake faɗa ba so jin daɗin ma ba ba a samar shi a jiki ba ma bare ya sani ma ko jaraban ma ba ta zo ma jikinsa babu duk gaba gida nan duk babu kuma da ka so mai girma kuma sai ka so mutum wani waje yana da in ka taba shi yana da daɗi a cikin ko yana da ƙaiƙayi a cikin ko kaza kaza kuma ma zuciya kuma ma wani ma kuma ai kana son ma aure kuma ina son kaza kuma ina son aure to aure ma shi zai jawo kuma ina son gida ina son motsa ina son kaza ina son kaza wannan duk sai sai da mutum duk ba da wannan nufin wallahi manzon Allah wai ana nufin azaba Allah ta yaro kaza misali inda za a gane yanzu kuma sai iradar ka ta zo nufin ka ta zo ai kalima Allah ne da Allah ko sai ma haka ba ga shi ma yayi bene yayi waye kuma an ga dole da shi akan bai nan ba ma shi ma wani da kujeru da shi ma yana da yan aiki a je a kira wa hajji ko a je a kai ko kaza ko a kaza kaza ta kalimanci ya motsa sai ga baki da to wannan kenan to kuma yanzu sai ira sai nufi ya zo kai ina jin da ina son aure ina son kaza ina son mace iri kaza kuma ina son na'uri kaza ina son kaza kaza kaza kaza kuma haka kuma har Allah ya kawo lokacin da kuma tajalli zai za a tabbata za ka tabbata ba a ce ai an gama daurin auren wani ma kuma har ya sa kuma har ya yi iyali kuma har kaza kaza wallahi masallin ala to kuma irada kuma nan ta faru ta fa habamtu an ƙorara kafin tajalli sai nan kuma kaliba Allah inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma anan sai ya zama ruhu ne ruhu ne anan sallallahu alaihi wasallama shi kuma ruhu ne anan wajen yawa wannan hadara ita ake ce mata hadaratul lahu in ta zo wajen nisab sunan ta lahu ita ake cewa lahu har a hadarat kuma ita ce alwahidiyar tunda a hadiya an fara ta da hahutubo to kuma yanzu hadarar irada nufi fa a habarta an ƙorafa ita ce kuma hadarar wahidiya nan wajen fa a habarta an ƙorafa da ana kanziya kuntu kanza kanzul azali yanzu kuma aka ɗal'atul haƙƙi bil haƙƙi طلعت الحج بالحج إذا صلاة طلعت الحج بالحج كان الأعظم إصابة بها أما طلعت الحمد رب الناس ملك الناس إله الناس haka yazo a kuma in ka duba daga da to haka ka faru nan wajen da da ya kanzul azan al'atul haqqi bil haqqi ifadatika to al'atul al'atul haqqi bil haqqi yanzu kuma wahidiya ne to nan kuma nan Allah ya ambaci kansa tabaraka wa ta'ala tun azaltin nan da suna da sunayensa da sifofinsa shi ar-rahman ne ar-rahim ne al-malik ne al-qudus al-qudus ne as-salam ne al-mubin har adadin su da wannan da shari'a ta zo da shi da ba adadi nan Allah ya ambaci da sifofinsa gawawa dai har yau a cikin zamanin sifofin nasu gawa nan Allah ya ambaci kansa da shi mai rahama ne tun bai halittu inda suke bukatar rahama ba shi mai gafartawa ne tun bai kera inda suke bukatar gafara ba shi mai azabta tun bai kera wutar da inda suke bukatar azabtarwa ba shi azal shi haka ne tabaraka wa ta'ala wannan kuma zai kyautata zatonmu ga Allah zai sa mana san ubangijin ubangijin da tun kan ayi mu tun kan a ayi mu a alamul halki tun kan alamul jabarut tun kan alamul jabarut ubangiji ya ambaci kansa da shi mai rahama ne sai yau da ya yi mu muna buƙatar rahama zai hana mu tabaraka wa ta'ala Allah zai haka ba dama dama na kace na tara komai to kowa masu bukata su da mu duk ma ba bukatar Allah tabaraka wa ta'ala ambaci kansa da waɗannan abubuwa wannan alamul wahidiyya kenan nan aka yi shine hadaratul asma'i was sifat nan taska take nan aka ajiye komai nan ne san da aka ajiye komai kamar yanzu dai wallahi masallal a'la kai inan da ka shirya nan ka shirya zan yi aure iri kaza nake so zan gida iri kaza zan sai mota iri kaza zan yi kaza iri kaza duk ka shirya in Allah ya tabbatar in dai himmar da aka sosai ce wannan shirin sai kuma duk wannan yake faruwa a zahiri nan nan karama da su mu'ujizan ma da waye tafarrufi nan yake faruwa in dai kana da karfin niyya sai ka ga sai ga ya bayyana a zahiri in kana da karfin niyya da gaskiyar niyyar ka ka take ita ne ga ya bayyana a zahiri duk da bakiya to kuma nan ne da za ka ga Allah yakan budewa alamul khalqi din Allah yakan buɗe wa annabawansa, Allah yakan buɗe wa waliyansa su gano abu tun kan ya faru. Wahidiya suka Allah ya buɗe musu. Su gano abin tun kan ya faru. Ce za a yi kaza nan gaba za a duk wannan bisharori da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ya faɗa abubuwan da za su zo tun kafin ga su a so sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya faɗa abin yanda ya kawani kuma ya sauka haka wani kuma ko ya faɗa a wannan lokacin yadda abin yake ba za a iya fahimtar a irin wannan lokacin ba to sai ya faɗe shi a misali ya yi kinayar kaza kaza kaza wannan kaza kamar yadda muka faɗa shi halittar Allah kudura Allah bature din nan shi kuma gashi ya yi mana na'urori da injini yanzu suka ɗau karatun nan namu da zaman nan namu da kaza aka yi bidiyonsa mabarakinsa a bidiyo ko to in dai wannan kasa yana nan in dai nefa tana nan in dai tv yana nan har tashin kyama haka sa za a gamu ko za a gamu ba ila ba mu fi ba za mu fi shekara ɗari biyu a duniya ba za mu mutu ko mai da mu ko to ka gani amma ko shekara ɗari biyar aka sa yanzu ka duba ranar yancin kai sai ka ga duk waɗanda suka ka karɓo yancin kan nan daga sun daɗe da mutuwa ma wani ya shekara hamsin da mutuwa wani ya shekara arba'in amma ga suna magana ga rigar jikinsu ga kaza kaza sai a gani amma so a yanzu bature ya ya yi abu ya yi wannan ya iya rike mana daga yanzu har zuwa nan ƙarshe amma abin da ba zai iya ba ya nuna wannan zaman namu a kan awahidiya ya nuna wannan zaman namu a tun jiya ya nuna wannan zaman ga mutum ga komai ba zai iya nuna wannan ba kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk kudurarsa ce sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala mai iko da shi kuma annabi ko wali na Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma in ya zo nan wajen ko da wajen yana daji sai ya ce rana kaza lokaci kaza za a yi wasu mutane masu kama kaza kaza za su zauna nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranar alhamis kashe garin badar badar juma'a ba ranar alhamis din manzo Allah ya dinga nuna wa sahabbai za a kashe wani a nan nan za a kashe Abu Jahil nan za sun ce ba wanda ya tsallake inda annabi ya nuna nan za a kashe shi kowanne mun shaida wudan kowanne za ka zo ka same shi an kashe shi a wajen a ga yanzu ga manzon Allah ya nuna an kashe su tun jiya duk ma su suna can sansanin su ma ba a yakin ba ba amma manzon Allah ma ya ga wa sahabbai ma kuma a kiran kuma an yakin an gama ma duk an karkashe su ma duka ga inda wani za a kashe ga inda wani za a kai ga inda wa a yanzu shi kallon abin yake sallallahu alaihi wa sallama kallon kallon abin yake to nan wannan waje to nan ne hadaratul mahdiya dinnan inda duk aka ajiye kaza kaza kuma nan ne lahusiya kuma nan ne ruhu ga wannan khalifa na Allah dinnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a nisabu wannan kenan to nan ne qal'atul haqqi bil haqqi ka gani ko nan ne fa ahabbtu an urafa fa ahabbtu an urafa to to wannan kenan daga nan summa hasal al-ibtila'u daga nan kuma yankowa ko ifada faranyowa ko tajalli ko tajalli idan wa wahidiya ce kuma a zalatu wayan da za a faɗa abin ne kai ba wai an ji an tattauna a sai magana ta fi ta hankali tukun ya fassara da za ta iya fitowa ya ta hankali a yanzu sai da nan ya zama alkatimu alkatimu ya cika azama to yanzu wahidiyya ce kuma yanzu kuma ifaza za ta faru haiza za ta faru faranyowa zai faru ko yankowa zai faru ko tajalli zai faru ko dai ko menene kuma dai nan wajen da ya fasa duk abin da aka suna cewa fassarorin mu da yawa amma ma'ana ɗaya muke ne to ifada za ta faru ko kaza kaza to kuma sai ifada nan kuma sai ta faru daga Allah tabaraka wa ta'ala zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala wannan shi ake cewa tajallin da wahidi tajalli da wahidiya ko sai shehu ya ce bil ahmadiyyah ma'ana bil muhammadiyya yayi su baye sai a hankula in baka san kayan su ba ka zo ka dauka kayan su za ka sha wuya za su tura ka tashar daji daga nan za su abu dandalwa abu ko kuwa bayan da suka faɗa a zahirin nan larabci nan ba haka suke nufi ba to daga nan kuma aka buɗe kaunin gaba ɗaya da wannan da muhammadiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam nan kuma sai kira ta faru bil Muhammad ya ce a nan bil Muhammad ya ce nan shi ne mabayyanar zahirin waɗannan sunaye na Allah da sufofin nan duk gaba ɗaya nan ne ma'allin ta shakulati nan ne wajen ƙere-ƙere daban-daban gida ba ƙasa ba ne ba ruwa ba ƙasa ba ne ƙasa ba ruwa ba ce ƙasa ba iska ko daban-daban daban-daban ƙere da shi nan ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى تبقى سننكما kuma kowa masu ilimin kasa na nan masu ilimin taurari masu ilimin kaza kowa duk kaza kaza kaza to nan an bude nan kuma ne aka yi wajen tashakkula kere-kere daban-daban wa makamu tashkiki nan ne wajen daban-daban uwar watsa gashi nan duk watsa kuma gashi nan daga nan har duniya ta tsare kuma zadda ya shiga suna nan ne bigi bomb din da ya faru akan din da ya fashe wa hidiya ya ita fashe duk kuma kaunu ga shi nan kawar wato idza ka badat tashtitu min nahawi sirrihi min alwahidiyya da ai badat tashtitu ko lifti min zaka zamani ila abuna daga nan tura suna cewa wannan duniya gaba daya wannan kaunin gaba daya wani abu ne ya fashe atom shi ya fashe zirgin wani fashewa da babban fashewa da aka shi ne duk waɗannan abubuwa suka wasu. To, kowa ya magana, maganar Allah tana nan na Allah yana nan. Su ma asalinsu masu addini ne, asalinsu daga Allah ne, mun kirkotu da daga annabi Isa ne, ya babba su maganganun Allah da kaza kaza kaza. To lallai kan wannan abu da ake ta neman wai ne, amma har gaba abubuwa san me wanda ya fashe ba. to su zo wajen al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa man indahu ilmul kitab su qala indahu ilmul indahu ilmun mi min alkitab su dan wani ilimin lita'a so da ko manzo wa man indahu ilmul kitab duk me ya fashe din akwai abin da ya fashe din to wannan fashewar da su tura suke faɗa shine dai wannan iktida'i shine wannan ifasa din shine wannan tashkitin daban-daban din duk da baki da daga nan to wannan a abadatu kuma muhammadiya ta faru duk gaba da wannan kere-kere ko duk gaba da to shawai ya ce wannan ita ce hazaratul jabarutu kuma ita ce hazaratul jabarutu in ka faru hutu da wahidiya da hadiya la hutu wahidiya wannan kuma da kuma za a yi faza za a yi za a yi kaza za a badatu za ta faru ko to nan kuma jabarutiya ta Allah tabaraka wa ta'ala Dan haka a nan gidan jabarutu din nan nan akalu ne hankali ne na manzon Allah akalul a'ala nan gidan hankalin manzon Allah ne dan haka a nan fata aqala bil uluhiyyah sai ya hankalci sai yana da ubangiji sai hankalci yana da ubangiji wa radiya bil ubudiyyah ya yadda da bauta ni bawa ne ina da ubangiji a ji hankalin waye sai mana wadda a zan to wannan gidan da barusiya daga nan kuma ni na bawa ne nan annabi ya hankal san mata ya hankalci ya hankaltar da kowa kuma haka ne bawa ne ni ina da ubangiji na tabaraka wa ta'ala da haka sai Allah ya zama hankali ne a nan kuma bawa ne a nan hankali ne a nan jabarutu ce kuma nan wajen ko muhammadiya ce nan wajen jabarutu ce ko muhammadiya ce ko kuma jabarutu ce nan wajen nan kuma aqalun dan karo kuma wancan ya yi tsada sai da da bauta ya ladabi ga ubangijinsa ya rabi ga wannan sirri da yake cikinsa dan adam da za a tege dan adam a faɗi wannan sirri da yake cikinsa tun daga wahidiyya tun daga ruhin zuwa ga ya bauta ma duk wannan maganganu da ake faɗa nan har kaza kaza ai komawa nan baya ne duk da baki da amma kuma da an zo alamu da barut yanzu kuma ka zo alamu ka zo sidratul muntaha akwai sama akwai ƙasa hankali ya baka akwai ubangijin da gashi kana bauta masa kai kuma bawansa ne da kaza amma da an tsallake alamun da bauta an tsallake akalul a'la gaba alamun hankali an tsallake shi to ashe ma'ana da za a ce da mutum ya haukace matsala ko ba shi da hankali na na hasken da na duhun ma duk gaba daya ma'ana ne ke ma'ana ya tsallake alamun dabaru ko dai ko dai haɗu da haƙayi ko ya haɗu da aljaru ko inna Allah ne tunda shi ma ko na Allah ko sufin in aka ce da mutum ya yi haji to ma'ana hankalin da ya tafi na gaske a cikin tsarki a cikin lamarin Allah a cikin shi abin da ake taurawa ina ma haji ake cewa kaza kaza to wanda kuma hankalin da ya tafi a duhu ya wuce kaza kaza to ya tsallake amma shi kuma ya san inda ya fada duka baki daya ya san inda ya fada to nan kaga an tsallake zancen daga jabarutiya kuma wani abu ya nan kuma aƙallu ne ya yadda da ubangijinsa yana da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yadda da bauta ya yadda da bauta to daga nan ne kuma tashwish rikici zai fara ma a zuciyarka kuma ka shiga uku ka samu takobi ne harshe biyu saboda gashi an haɗa ka da aƙallu ka yadda da ubangiji ka yadda da bauta ka yadda da ma'arifar ka yadda da hijabi ka yadda da kalku ka yadda da amru ka yadda da hikima ka yadda da mashi'a ka yadda da to kuma haka zaka ana tafiya kuma daga nan shi da duk karatu kai kai ba wanda ya sai sai Allah kai kai ba kai kai ba kuma a zahiri dole a tabbatar ma Allah ya ce Allah shine mai kashewa shine mai raya shine hal min shuraka'ikum man yaf'al min zalikum min shay'in wanda kuke tara tarayya ko da ita ya wannan yanzu kuma wani yaro ya kashe ba sai zai ce mana Allah ne kadai mai yake kashewa ne gaskiya ne a kadu kenan Allah ne kadai mai yake kashewa amma ai mun yi maizi a wallahi kai kashe wallahi alƙali da aka kashe shi yanzu kuma kai kashe alamul hikima wallahi kai Allah ne mai yin komai a ƙarya baka ka yadda amma kuma akwai hikima amma kuma yanzu kana son koshi ka ci abinci in kana son kaza ka yi kaza in kana son tsami ka kama tsami amma kai kana da hankali wannan hankalin magana ce babba habaran manzon Allah ta sallallahu alaihi wasallam hankalin da ya bambance mana komai dan haka karatu wanda yazo yake takuta karatu bai san da wannan hankalin ba ko kuma bai kula da wannan hankalin ba ko kuma shi kansa ba bai da wannan hankalin sai ya koto sun daɗin wannan hankalin wannan sunansa akalul a'ala hankali babba kadara muhammadiya sallallahu hankalin da ya hankalta ma Allah amma akwai akwai hasken akwai furfushin hasken sa karantin sa kowa da kowa yana da wannan kowa da kowa yana da yanzu tura suna da hankali sun iya kere-kere sun iya technology sun iya kaza sun je duniyar wata sun kera abin da kai in an jima dan adam ne wannan ba ka taɓa yadda ba duk sun yi wannan suna da wannan hankalin ko amma kuma Allah da ya bi kusa da su ba su da hankalin hankalinsa za su da hankali za su yi da ne za su kai lalawa wani zancen Allah duk inda ai musulma suka ce akwai duk mun kara da wajen ma babu wani ya ce wai inda shi ya yi tabari ana wannan ta'asa ta tsunami kira kallo duniya lokacin guda bangare wanda so sai ne duniya ta tashi ko mulkin sa ya rikice ko da shi ne malam yanzu dan dan kana kiwon kaji malam ka zakaru da manya-manya malam ka kusan kwashe rami ka ce a yanka baki za su sai ne duka baki da ko ka ka ba wa Allah ran sallah malam shanu duka abu ko mai duka yana ka san ya tafi wajen Allah ya ce kaza kaza ai sarauta ce malam wannan kaza kaza bai hana yana nan bai hana shi ne Allah to hankali da zai baka ga sanin Allah na nan shine ubangijinka shi ne kaza wannan akalul a'la akalul a'la hankalin da zai baka bauta kuma ga kai ba kaza duk dai shi ne shi ne mai wannan kai bibi din nan duka wata a da an tsallaka nan ba an shiga wahidiya nan ba zancen kuma hankali ko rashin sa ko kaza kaza kaza sai abin da yake wajen wannan kenan to nan kuma shi ne zabarutiya don haka ya hankalci uluhiyya yana da ubangiji kuma rafiya ya yadda da ubudiyya duk karatu za ka ji nan yake kewaya kaza da duk karatu nan yake kewaya don da ya huta nan kuma karatu ya canja abcd ta canja kuma abadala ta canja amma duk karatu daga nan yake farawa don haka sai manzo Allah annabi ya zama hankali a kabil a'la kuma bawa ne anan To, abadadi kenan farkonsa kenan Muhammadiya kenan ba, sai zama haka, sai ya bayyana, a yau da ita gardinsa ne, tafiya ne, sai ya bayyana ga haƙiƙoƙin annabawa, ya ta dalli ga haƙiƙoƙin annabawa da asirarin kaunu duka, da zukatan dukkanin halittu kuma. sai ya zama zuciya a nan wajen sai ya zama ruwa to hankali kuma ga baki da sai ya kuma tajalli ga sirrin hankali yana nan to dole ita ma zuciya kuma akwai nata abu ita ce ma gidan kaza ita ce gidan kaza ita kuma nan kaman komawa baya ne ba wai baya ta an ci baya ba a'a kaman komawa inda aka fito ne nan gidan zuciya din nan kaman komawa hijiya ne har kuma nan da wani fassara daban nan kuma akwai zuciya yanzu zuciya ita za ta farci noma tun da yanzu kai jiji ne da shi hankaltar ubangijinsa da hankaltar bautansa duka za ka za hankalta ubangiji da hankaltar bautarsa to yanzu kuma wa'annan biyun ga sunan kuma za a gan su a sarari nan gaban sa ya sa ya sassa su gaba wa'annan abubuwa guda biyu da suke ce hankali ya sassa gaba hankalta ubangiji sa kamar ya koma a hajiya kenan nan kuma zuciya kenan zuciya ita ce ta hazaran Allah ita ke mana tunanin abubuwa da kaza kaza amma ba komai ya fito daga zuciya baki zai faɗa ba sai ya mai da shi gidan hankali din nan sai ya mai da shi gidan hankali na hankali ce eh to yanzu wannan magana bangaren duniya ne to ka ji yadda za ka faɗe ta ka eh to ba ne yanzu wannan magana ko bangaren ubudiya ne kaza kaza dan haka anan Allah ya yarda da Maulana Bishop da sai ce duk abin da na faɗa ku auna shi da mizanin shari'a ku auna shi da shari'a waje duk Junaid ya ce hanyar nan damu a kan kitabu wa sunna aka kafa ta duk abin da kowa zai shato duk abin da kowa zai faɗa sai an mayar wa da aqalul a'la in ya yarda da shi ko in ya mara ya to wannan na yarda da shi amma kuma ga bangaren shi zai karkar duk abin da ya taso daga zuciyanka sai ka mai da shi wajen hankali to in hankali ya yarda da shi to da haka shi da Abu Abbas ya faɗi wannan ku auna shi da ma'aunin shari'a saboda kuma kaza to kaga yanzu nan kuma hankali sai ta jalli ga a ƙayin hakikokin annabawa da asiraran halitta ko masu waye da zukatan dukkanin halitta nan kuma sai ya zama kalbu nan kuma kalbu ne ta ce wanda kuma muhammadu ne galibi ya kaza ai a bai da mazayira ga wani zuwan jalala su mai da ita jamala jamala ta saboda girmama da karrun mahajubi ya gani ya zata abu aiko amma kuma nan kuma sai ya zama ahmad kaza ko to waye hadaratul malakut kuma qalbu an sabu malakut hada ita da hadaratul malakut ko eh ana ga an gane to sai ya sauka kuma ba komai ba muna nuna ko Allah ya sauka za kaza ba hankalin nan kuma sai ya sauka kuma a cikin sura dan adam kyakkyawa basharan tsawiyan dan adam kyakkyawa nan kuma sai ya zama nafsu sai ya zama annabi nan ne alamul mulki nan kuma mulki ne wannan sutu na sutu ma'ana kilafa nan kuma khalifa ne nan kuma alamul mulki alamul ka ba malakutu wancan na kalba nan basharar sauyiyan dan adam kyakkyawa saboda khalifa ne nan kuma a ƙarshen saukarsa a bajatu ko nan kuma alamul mulki wannan sutu nan kuma khalifa ne mutulaki na Allah khalifa khalifan Allah ya nan kuwa khalifofi duk su ta faruwa kowa ma khalifa ne kowa khalifa ne da kuma wanda aka naɗa din amma khalifan asali din shi yana nan azalan wa abadan khalifan asali din sai ya sauka sai kuma nan alab ya sauka a nan dan adam cikakke khalifan Allah tabaraka wa ta'ala sarki mai adalci wanda zai shiga ƙarshen zamani din nan ƙarshen azaratu wani sarki adali zai sauka zai sauka ko sunansa mahaji ko sunansa ko sunansa kaza kaza dai muhim da ga wannan fasara da manzo Allah ya wani sarki adali zai bayyana ƙarshen zamani wanda zai yi adalci ya cika wa Allah muradinsa ƙasa ta yi kyau da muciji da da yaro a dinga wasa a zamanin da kura da abuya zauna waje ɗaya da kaza da kaza kaza sarki adal alamin nasu ne sarki adali kaza kaza an ga shi kenan to nan cin daga can alamin jabaruti haka laka su khalakan fata arrabtu alamin jabarut faka laka su khalakan sai na halitta halitta alamin wanda ya mayyaze fata'arrabtu ilai sai na sanu a gare su ya sanu da jabarutiyar da malakutiyar da kuma fabi arab da ni aka sani da kaina aka sani ko kwa fabi sai malamai kuma aka suka faɗa ko a karatun ma in faɗin nan tamanin ce faɗin nan biyu ce yaɗin nan goma ce kaga tasa'in da biyu kenan adadin sunan muhammadu aifabi Muhammad. Saboda dama karatun ma gaba ɗaya da ramzi ya fara da ɗaha. Aifabi Muhammadin arafu da manzo Allah aka sani, da wannan insani ka da nisabu aka sani duk gaba kiya. To ma da to wannan kenan. Dan haka a muƙamin sirrinsa wannan tsakaninsa ne da Ubangijinsa. Ba bai ta dalila kowa ba sai ga shi sallallahu alaihi wasallam. a mukamin ruhinsa sai ya tajalli ga sirrin katimiyarsa buyansa katimu ne nan buya ne ga baki daya a mukamin sirrinsa katimu ne nan a mukamin a mukamin ruhinsa kai katimu ne nan a mukamin akalinsa ahmadu ne nan kyau ya sa haka a mukamin kalbinsa kuma ko eh amma rurinsa sai ya ta dalli ga sirrin kasu da sai sun daga sulbin kasu a mukamin aƙallinsa nan kuma a mukamin aƙallinsa sai ya tajalli ga muhammadiyarsa ko sannan a mukamin kalbinsa dai nan kuma a sahibi ne a sahabi aboki ne kawai ahmadin sa dai ko sahabi ne nan alu ne nan alu ne sahabi sahabi ne kaza kaza nan a makamin nafsu kuma khalifa ne nan ya yanda abin a makamin khalifa ne nan duka baki da nan ayoyi ga sunan wanda duk suka yi magana alamtar shi ne ma'ana alamtar ila rabbika kaifa maddar zilla alamtar ila rabbika kaifa maddar zilla walau sha'a la ja'alahu sakinan thumma ja'alna shamsa alayhi dalila thumma qabadnahu ilayna qabdan yasira وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا أه؟ ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا إيمانا إلا تذكرة لمن يخشى ولقد صرفناه بين ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا جاهدين kai mu mu yadda ba wannan duk ba mu san shi ba ba mu ba mu yadda yi mana sarrafna hu bayna ya zakaru ba illa tazkiratan liman yakhsha alqur'ani to kuma shine ma'anar kullin kana lirrahmani walad ma'ana awwal al'adi in kana lirrahmani walad ma'ana awwal al'adi kuma shi ifadatika minka ilayka إفادة النور المطلسم إفادتك إليك وجنب وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب سبحان الله الذي تعرف أن كل الله توجه جوز كومي أجدي ولا الله سوى الذي أكل كل شيء إنه خبير بما تفعل wannan kenan kuma da karatu da yawa da yawa da yawa da yawa da yawa wannan dai ɗan iya hankalinmu da iya kwas ɗinmu duk ga baki ɗaya don a ba wa matsanan kwas ɗin abinci su ma nasu duk ga baki ɗaya a ba su nasu abinci. Za ga shau ya ce ya ta masharabu salihina wajen shan dukkanin bayin Allah min nafsi Muhammadu duk halitta ma tana sha a nan nafsu alamul kilafa ɗin nan. Dama مازال صلى الله عليه وسلم روحه صلى الله عليه وسلم تمد الأنبياء والمرسلين Arkakaku yake wa manya, mazalla yana wa manya madadi da babban kaya, annabawa ma'aika, ulul azim mursalai, wa ruhi ta muddul a kaɗaba wal arifina, ruhin katin al'auja ita ne wa dubai da kuliye da kazaka, to alam irin mu fa, alamu tashkitu, marasa tsarki, ai sai nafsu ma da sai kaliba masannan kuma sai alamun tashkiki shine kuma kowa da kowa da rage ganin wannan zamani mala kai kokari kai amma kana nan kana kallon dan rage rage sai sai ya shige ka ko kana ganin kaza kaza kaza to saboda kowa yana sha a nafsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai shi wace salihai na halitta duka tana sha a nafsun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a amaluhu salihatu lati ka suna koyi da manzon Allah ayyuka su da karka da kun fi rasulullah uswatun hasanatu alamul khalq shikenan ai koyi da wannan idza tara khairun nas sirtu wara'ahu wa in halla yawm qul masiru ba'idu wannan kenan to da kyawa manzon Allah da da kyawa din na sama kuma na sama kuma na saman halitta kuma ba wai na sama can ba kuma wanda suka ɗara imani da kaza kaza su kuma suna sha daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi na saman su kuma suna sha daga hankalin manzon akalu suna sha daga akalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudubai da annabawa da mursalai masharakatin kuma da shauran annabawa da mursalai kuma suna sha daga ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sirrun sa ko shi ko manzo Allah sai dai ya sha daga azaran Allah nan nan shi sirrin sa ba ko ba wani annabi da yake sanan ba ya sha dana ba wani kutubi ko wani mala'ika kaza kaza shine sirrin hadisa riwaqatun ma Allah ina da wani lokaci tare da Allah la ya sabu fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ba wani wanda ya sai ka fada da ka fada da ni ko ya gwama sai ne ce shi ma zai sha nan komai kar girman mala'ika komai girman murtali bai yi nan ba wannan kenan to kazalika kullu abdu haka nan fa wannan wannan shine misali na farko shine magwaji na farko shine original manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kowane bawa ma kowane halitta ma tajallin manzo Allah yana da wannan kujeru guda biyar dinnan. yana da sirru da naf da da yana da sirru da da ruhu da aqalu da nafsu da qalbu da nafsu duk gaba gida yana da wannan kuma sirrun nan shi suke cewa akafa dai ya da alamu sirra wa akafa wa idza ja'al fil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akafa shi suke cewa akafa din dai ba komai nan sai Allah tabaraka wa ta'ala duk gaba daya سره وعكفاء الله والله إن لا إله إلا هو قال أبنجي سيشي هذه كلمة كلمة الشهادة وانا يتشى كلمة شهادة من نتقى بها من نتقى بها وانا يما قال إذا خرج من الكفر يا فتدى كافرتي إلى الإسلام haka wanda ya fita da ita wanda ya ce la ilaha illallah ya fita daga kafirci ya shiga musulunci haka wanda ya ce la ilaha illallah ya fita daga riya ya fita daga kaza ya zama bawan Allah tsantsa ai la maqsuda bi haqqin illallah haka wanda yace la ilaha illallah dinnan ya fita daga hijabi ya shiga hadaran Allah tabaraka wa ta'ala yanzu ka mutum ya je titin can sai yayi taku wadannan amma Allah makusanci ne da taku daya na biyu ka shiga hadaran Allah la ilaha إلا الله شجنا كاشك عذران الله اللهم صل الله شجد مو عذرانك شجد لطفي لطفنك منك قوم من الله صلى الله عليه وسلم ظهر عليك ترك اللهم صل سبحان الله الحمد لله